بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بارك muna ƙara ce muku assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatu. Za dai mu ci gaba yau goma ga watan Sha'ban dubu ɗaya ɗari hudu arba'in da shida wanda ya da tara ga watan Yanayir Fabrairu dubu biyu da ashirin da biyar miladiya. Ina mai muka tsaya? Muna magana akan nawaqidul wudu babi da ke magana akan ababen da suke warware a lula. قال يتي ويفسد الوضوء الردة ولا يجب الوضوء ما خرج من البدن من غير السبيلين من قيء ولا قلس ولا بلغم ولا رعاف ولا حجامة ولا فصاد ولا غير ذلك وأما أسباب الأحداث فهي ما أدت إلى خروج الأحداث غالبا وذلك نوعان أحدهما زوال العقل بالنوم والسكر والجنون والإغماء فأما النوم المستثقل فيجب منه الوضوء على أي حال كان النائم في اضطجاع أو سجود أو جلوس أو غير ذلك وما دون الاستثقال يجب منه الوضوء في الاضطجاع والسجود ولا يجب في الجلوس وانا بياني duka ya gabata bayani na malam game da ababen da suke warware alula ya faɗi abin da yake kusan ka iya cewa ijma'i ne shine abin da ya fito daga gaba ko baya sai yi magana akan ridda ridda akwai sabani na malamai kamar da na faɗa muku imam malik ya dau zafi akan wannan wasu daga cikin malamai sun saba masa wasu daga cikin malamai ba sa ganin kawai dan mutum yayi ridda wannan zai zama mazin da mai littafin ya bani ce dinga dubawa ya fi sauyi to gashi kuma kai kana rubuta fa'idoji eh wani ya bani wanda ba ko ta wayan ne ce in duba masa nasa ina wayan ma zai sai a dan sa shi a ta a ce akwai hadisi na na wato amai manzala qa'a fa tawadda wata riwaya qa'a fa afṭara wa tawadda hadisi ne na mutanen sham ban kawo hadisin ba na banta amma hadisi ne wanda malamai suna da sabani wajen ma ingancin sa da kuma abin da yake nufi ko da mun kaddara ya inganta cewa manzala yayi amai sai ya alwala to wannan abin da yayi mutsalakin aiki ne aiki kuma wannan baya nuna cewa wataƙila ya yi tun daga shi ma mafi cikan hadisin shine da ya karya azumin sa sannan kuma sai ya sai ya alwala wataƙila ya je na buƙatar ya alwala din ba dole don wannan ya warware shi alwala ba da wasu daga cikin malamai sun ɗauki hadisin a zahirin sa sai zama suna magana wannan zai warware mashi alwala to wala qals qals kaga yana tare da yana tare da shi amai din abinda abai da yawari a lulaba to kaga min baida aula shi ma wani yatsan magwas ko wani abu wannan wala balgam wala ru'af jini wannan jini akwai sabani na malamai amma dai da yawa daga ciki wasu daga cikin muhaqqiquna sun tafi zuwa ga cewa jini baya cikin abin da yake warware alula sabon ya taba ka musamman jinin ka da ya taba ka na ciwo ko abu irin wannan wasu na bambata shi akan wai yasir al-ma'fu anhu ko kuma abin da yake ma la yumkin al-ihtiras minhu wani abin da ba za a iya rabuwa da shi ba amma dai shi kansa a ce ma jinin yana da yana wata warware alwala wannan da wasu daga cikin malamai sun sun shuyi da wannan magana sun ce saboda albara'atul asliya saboda asali baka ce abu na zama yana cire mutum cire wato sanya najasa sai akwai dalili to sai wala ru'atin wala hijama wala fasadin wala ghairi dalik wa amma asbabul ahdath fa hiya ma addat ila khuruj al ahdath ghaliban وذلك نوعان زوال العقل بالنوم والسكر والجنون والإغباء فأنم فأما النوم المثقل فيجب منه الوضوء على أي حال كان النائم من, من اضطجاع أو سجود أو جلوس أو غير ذلك وما, آه وما دون الاستثقال يجب منه الوضوء في الاضطجاع والسجود ولا يجب في الجلوس وأنا بياني يا جماعة غمي لما كان بتشي muka ce duk wannan zama da kwanciya da munshari duk wannan ba shine abin ma'auni ba ma'auni kai da lokacin da kai ya kake ji ya maka nauyin da baka san abin wanda suke gewaye da kai ba ko an yi wasu abubuwa da baka tantance ba a ba wai ka fara alamar jin cewa kana jin makasan akwai irin bacci da zaka yi gengedi ne sai kaga kana jin magana amma kuma kana dan wato yana dan kubuce maka magana to ba irin wannan ba wannan shi ma ai dama yayin da kake bacci abin da ke fara bushe maka shine wanda suke gewaye da kai ba abin da ke jikinka ba to kuma shi dama wannan umda anan shine ka zama kana da yakinin abin da ke jikinka bai alulan bata warware ba saboda haka koda ka dan fara jin cewa maganar nasu na dan fuffuge maka to amma mutakar dai kai dai a yanayin ka ji cewa kana da akama kake to wannan duka ba nan zaka yi alulan ka koda ko da rinjayen zato ne dan wani zai ce wai ai shi kofanto a ko da rinjayen zato ne kana jin cewa kai akama kake to ba za ka iya yin sallah a haka wannan babu laifi saboda waɗannan hadisai kun ga da hadisin Anas din ya zo mataki mataki ya kuma zo alfaz da yawa to galibi sai a tara tun da yau ya bada hadisin guda ɗaya ne sai a tara su kuma wannan hadisi da muka samu na Sa'id ibn Abi Aruba da yake rubuta da Qatada da Anas yana yin bayani yana cikin musnad na al-Mawsili yana cikin musnad na al-Mawsili yana yayi bayani ya fi cewa wasu daga ciki sai su yi alwala wasu daga ciki ba za su yi alwala ba wa amma sukuru amma shi maye wal junun da tabin hankali wal izma da suma fa yajibu al wudu bi qalilihi wa kathiri wajibi mutun ya alula kadan ne ko kuma mai yawan sa mutun ya suma ko ya sha wani abin maye to malamai kusan aymatul arba'a duka hanafiya shafi'iyya malikiya hanabila duk sun tafi akan cewa duk wanda ya sami tabin wani gushewa hankalinsa ko ta yaya ne to ko ta yaya wanda zai zama ya warware mishi alula wanda ka iya kiran shi san ittifaqi da imatul arba sai dai akwai abin da wasu daga cikin malamai yan zamani da suke kawo ba shine yanzu misali da mutum zai sha wannan yaran ba su dan shan magungunan nan eh to ai zai fi sauki a kawo misali da su ka san yayin da suka dan sha magungunan nan akwai wanda da sun sha za ga kankan ya dan abin nan akwai wanda ba wai yana bushewa ne baki ɗaya ba su ne za su yi kamar wasu 'yan sarakai haka za su dinga ɗan hankaltar wasu abubuwa. To a irin wannan yanayi shi ma wannan ya shiga cikin abin da malamai ke cewa maye kaɗan ne ko mai yawa ne dai zai warware alwala. To kusan dai galibin malamai an bayacin da su duk abin da ake sha mai sa mayen ne. To ban ga suna ma hararo da irin wannan matsalar ba, amma na ga shi ba an taɓa mushi tambaya da daɗewa ne na taɓa dubawa. An taɓa mushi tambaya kan wannan yake cewa to idan idan irin wannan maye ɗan ƙanƙani haka ya zo ya ɗan wato zauna a jikin mutum amma kuma yana iya tantance duk sauran abubuwan da yake ila iyaka dai yana jin kansa ɗan garara garara haka to wannan kaga yake cewa nan yana ganin babu wani laifi saboda yana hankaltar abin da ke yawaye da shi da kuma jikinsa baki ɗaya za mu iya kawo misali da abin da ke take halal ma kamar fura fura idan ta yi wani iri haka lokacin da ka sha za ka je kafin kai baccin za ka je yani yanayi haka ya dan yana canza za ka da sauransu to in canzawan bai yi yawa yadda zai zama har ka zama ka fita hayyacin ka ba wannan ba kai tsaye ba za a ce alulan ya warware ba sabanin wanda ya je sha giya har ya zama giyan ya riga ya fita mishi da hankalinsa to wannan qalilu huwa kathiru hun jiba da mai duka wannan ya warware mishi alula to kaga anan amma wataƙila wani zai kawo magana cewa a can a baya duk da na ce matsala ce ta sabanin malamai na kawo na ce ni abin da ya fi bayyana mun alwala idan mutum ya rida ba zai warware mishi alwala ba to kaga wannan magana ce ta ake ta hankali to ya zan ce kuma in zama abin ne kaɗan ne tunda alwala shi ma abin da yasa aka ce alwala ya warware shi ne saboda aikin nasa ya riga ya lokacin da zai ibada to ana son kuma ya zama wannan wannan wato alwalan shadarul iman ce rabin sallan sa da zai tana sajada da sallar sa mustashaba ce ma asalati saboda haka wasu daga cikin malamai suke cewa wanda ya riga alwala ta riga ta warware to amma dai wasu malamai suna cewa to ai in aka ce haka ne to kaga sabon Allah ma da sai a ce ya warware to amma anan kaga sai muka ce kuma tare da haka in aka sami wannan kadan gushewa hankali kadan muka ce wannan gushewa hankalin wanda yake bai wuce guda da iri ba wannan bai wurin mishi alula ba wataƙila me yin wajen mu ƙara tsakanin wannan da wancan wanda iya halarowa akwai alaƙa tsakanin wanda ya rida muka ce alulan shi tana nan a ɗaya daga cikin maganganu na malamai wasu kace ba ta nan ina da man masu yawa daga cikin masu yawa tana a malaman zamanin akwai ibn Uthaymeen Sheikh bin Baz kuma da su ina ji kuma wannan shine ikhtiyar Sheikh Musa ibn Taymiya yana ganin kamar babu ita ita alwala da ga wanda ya ridda to me alakan wannan da wancan akwai bambanci na wannan ma yana da sai da gushe hankali to gushe hankali gushe hankali ba ɗaya bane akwai mai yawa akwai mara yawa wanda da hankali ta gushe ya sani yawa yanzu misali wanda ya saba shan giya ana galibi kuma shi ba wani ba wasu abubuwa yake haka ba to shi ita kaga babanci ita giya tana da dama ita ta ba a riga san wannan abin da ta maye ce ba ita giya sabanin wani abin da je dan sha haka na magani ko wani pills haka ko wani abu wanda yake shi asali ba wai maye yake sa kaulan wahidan ba sai idan an matsa masa sai in an yi abusing ɗinsa to da abin da ba wai kai tsaye na kawo maye ne ba idan mutum ya sha to yana kan gaban farko ne to wannan shine ashabin ba su taujihin maganar su cewa wannan ba ta zama ta warware alwalansa amma dai da yawa daga cikin wannan fa ina ga muku ra'ayin wasu daga cikin malamai amma da yawa daga cikin malamai suna cewa mutakar ya samu kansa a wannan hali shine abin da shi ma alqadi ke cewa fa yajibu alwudu bi qalilihi wa kathirihi an fahimta abin da dai na so ai magana shine wajen muqarana ina jin kuna samu al-intiqal dhihni ne ba ba ita masallar kisan kawo ba masala ta ta alwala na kuma manta wata matsala ce na so mana mukarana da ita wannan al'akar nau'i na biyu kuma shine allamsu wato a taba mutum ya taba mace allamsu wa huwa barbari ya kasu kashi biyu akwai lamsun nisa'i tabawa mutum ya taba mace wa masu zakar da kuma mutum ya taba gabansa shi allamsu din iri biyu ne فأما لمس النساء أما تبا ماتا فيجب الوضوء منه إذا كان للذة wato wajibi ne mutum ya alula saboda taɓa mace da yayi idan ya taɓa ta ne saboda sha'awa da yake abin nan kalilan kana au kafiran da yawa ne ko ba da yawa ba mubashiran au min wara'i ha'ilin yayi ne wato tsakanin tabawan da jikin shi da jikinta babu wani kai tsaye ne ko kuma au min wara'i ha'ilin ko kuma wato akwai shamaki na wani na wani mayafi ko na abu daƙiƙin shi shamakin nan sirri ne la yamna'u ladda kamar ba ɗauko dai kafin dai ba fa yajib alwudu minhu in kana ladda qalilan kana aw katiran mubashiran aw min wara'i ha'ila raqiqan me yace muku ana ku aw min wara'i ha'ilin raqiqin la yamna'u ladda wanda baya hana a ji daɗi wa in kana safiqan lam yujibul wudu amma idan ya zama yana da kauri to wannan bai bai wajabta alwala liman ihillanna saboda yana hana ji dadi din shi a wannan masala ce da malamai suke da sabani mai yawa akan akan shi wasu sun yi tafsili wasu sun saka wasu kuma malikiya mu muna cewa kaga sai an sami sharadin shi da sami jin dadi jin dadi ne ne ake kiyaye da jin dadi zabi na jin dadi a wajen malamai karka da malamin wa a ce in ka taba wato shine a sami kamar gaban mutum ya miƙe ko abu irin wannan shi ita ke magana jin daɗi ba wai dole sai ya wani abu wanda ya wuce wannan ba to mutukar mutum da ya taba ni ya ji daɗi to sunan mu suna cewa fa yajibu rubu minhu idza kana ladda in ya taba ne saboda jin daɗi mujarradin tunanin ya ji daɗin shi ma ya taba wani Allah shi tawarwa ne kaga asadan lazza kenan ko kuma ya samu ita jin daɗin a kalilan kana au kafiran yace da yawa ne ko ba da yawa ba wasu daga cikin malamai kuma kamar su ahnaf sun suna ganin ina ba ma abin da ba zai ko ko me taba ko da daɗin ko ba daɗin duk wannan eh duk wannan alnasa na nan wasu daga cikin malamai su kuma suka yi wani wasu sharaɗan da ba wannan ba to a nan sai ya ƙara kawo wata magana yake cewa ya yi ne wato jiki da jiki aw min wara iha ilin raqiqi la yamna'u ladda ko kuma aka sami akwai shamaki amma shamakin sirri ne bai hana a ji daɗi kamar riga wata ke sharshar haka wa in kana safiqan amma in ina da ina da wato kauri lam yujibu alwudu liman illa ladda wa lam yuzil bi siya la wannan mazhabin malikiya kenan amma da yawa daga cikin malamai sun saba musu akan wannan musamman dai ahnaf su ne ma suka saba musu sosai a harkar menene hujjan su na cewa in mutum ya taɓa mace matansa zai yi zai yi alola wancan aya dai aula masumin nisa ita je ake komawa ana wato dandana a kanta da kuma wasu daga cikin nususa suka zo aka yi maganar taɓawa wanda a taɓawa kuma a hadisin watakila ba zai zama ana nufin jima'i kai tsaye ba to shi aula musulmin nisa wannan kusan daukacin malamai musamman Abdullahi dan Abbas kuma wannan shine ikhtiyarin Ibn Jarir al-Tabari abinda suka tafi zuwa gare shi shine wannan ana magana jima'i ne a aya su kaga hujja da wannan aya ta haka saboda allamsu da inda ta zo a Qur'ani ko allamsu ko almasu an ji addu'a ta zaka tana magana jima'i ba magana tabawa ba to kuma cewa da tabawa wannan zai shiga ne saboda ma'anar tabawa ne sunansa ma'anar tabawa inda babu sauran da su ake da shi amma akwai ɗimbin nasoshi da ake da shi mazala an samu ya matarsa ta taɓa shi ko shi ya taɓa ta kuma ya je sallarsa wani lokaci ma yana yin sallah to kaga ai gaya kenan ko kana sallah kuma ka taɓa matarka daga ciki akwai hadisi da yake cikin sahih a yana sallah wani lokaci Aisha ta za ta sa kafanta inda yake zai sujada sai ya taɓa ta kaga taɓawa akai wannan babu lazza a ciki shi yasa malikiya su suke yin sharadin lazza sabanin shafi'iyya eh su malikiya suna yin sharadin lazza sai an sama wato jin dadi sabanin wasu daga cikin malamai da suke cewa ai tabawa mujarradin tabawa to kaga an sami wannan sannan kuma banda wannan akwai lokacin da Aisha wannan sai hadisi ya ce sai Muslim Aisha ta bata ji manzon Allah ba sai ta zo ta dan laliba sai ta taba ta taba shi ta ji kafan shi ma har alama sun kumburo saboda sallah da yake taba shi ta yayi ba taba shi ta yi ba kaga ko dai an taba ko ba taba ko da iya ko babu niyya dai wannan a wannan hana alifin sun zasu zai zama hujja a wajen su sannan kuma banda wannan mazala an ana da hadisai wanda an samu ma ta nufatan tabawa ma diyara diya dinga taba matansa haka saboda haka gaskiya abin da ya fi inganci a maganin malamai duk wannan tabawa mutsalakan ma duk baya zama abin da ke wurin Allah mutukar mutum ba ya ko ya ji dadin ko bai ji dadin ba in yayi inzali wannan kaga kuma ya samu mazi ko wani ta makaci da ba amma dai kawai a ce kawai dan mujarradin tabawa wannan babu shi kuma inda da inda zai zama shari'a ta manzon Allah to da ba wai istinbati za a wata aya ba ake tantamanta ba ya kamata a same ta kai tsaye saboda yawaita afkuwa da irin wannan din dole zai zama ana yana yawan faruwa ko yaushe ko ba a samu hadisai kararar suka zo ba sai dai a istinbabi to duk fahimta ce kawai in cewa kai in ka taba kai je kana ganin zaka yi alula to wasu daga cikin magabata sun yi wannan a babi na dan tsinin su amma dai wannan baya cikin abin da Allah ya ya takuta akai kamar azumi ne a ce wanda ya kara sun ba kara ai waye da azumi shi ba na kaga duk babu wani dalili akan su mazala an samu yana yi ummu salama hadisin ummu salama hadisin aisha da sauransu duka an samu mazala yana yi wala farqa baina al-lams bil yadi aw bil fami babu wato bambanci tsakanin mutum ya taba a matansa da hannu aw bil fami ko da baki aw bi ghairihi ma ko da abinda ba su din ba min al-a'dha'i na gabobinsa idan wujatil ladzati mutakar an samu jin dadi wala bai da lamsi al'adha'i ko kuma tsakanin mutum sauran gabobinka wato wala bai da lamsi al'adha'i ko kuma tsakanin wato taba wasu daga cikin gabobi aw sha'ri ko kuma gashi idan kana hunaka lazzatu mutakala ko jin dadi wannan akwai bambanci tsakanin farko da na biyu ba sani ko an fahimci bambancin da ya kawo bambancin farko da yayi yace wala farqa bainal lamsi bil yadi babu bambanci wajen tabawa tsakanin taba da akai da hannu aw bil fami ko kuma da baki aw bi ghairihi ma ko da wasu da wasu baki ko hannu min al a'dha'i na gabobin jikinsa idza wujat al ladzat bi an samu jin dadi su a wajen malikiya da zarar an samu jin dadi kawai shikenan Allah ta wannan abin da suke kira jin dadi shine alintisha eh na wato a sami sha'awa eh, wato eh, gaban mutum ta miƙe ko a irin wannan wala baina lamsil a'dha'i aw ash-sha'ri in kana hunaka ladatu kaga su wasu daga cikin malamai suna cewa idan mutum ya taba da hannu da baki to wannan shine asali na aka fi samun wato sha'awa amma da zai taba gashi ko ah, wato wani bangare na wanda ba hannu ba na jiki kamar baya ko wani abu ya ta- bayan shi ya taba bayan matarsa misali haka na'am ai gogegege ne ya na'am haka jazakallahu khair to wannan su a wajen su wasu daga cikin malamai ba sa baya wato lazumta sai ka sai ka yi alura to shi shine anan ake cewa ko da wannan abin ya faru gogegeniyan da da ake magana to mutukar an samu jin daɗi to shi ma zai alura to kaga shi anan kaga yana cewa in ba samu jin daɗin ba nan ba dole bane ke wala baina zawjati wal ajnabiyya kuma babu bambanci tsakanin mutum matarsa ya taba ko ba ajnabiyyar sa ta taba wacce take ba matarsa ba wallahi watil mahrami ko kuma maharrama sa ce ba wannan duk babu laifi amma dai mu dai abin da muka tafi zuwa gare shi shine wannan duk babu wani abin da zai jawo ai alula saboda babu dalili shi rashin dalili kawai dalili rashin dalili babu babu dalili la masumun nisa wannan duka wannan wato duk ana istinbati akai to kuma ga nasi da ake da su da yawa ba ba ma ɗaya bari ba uku ba da aka samu mazala shi ya taka- ya taba nasa yaya shi kuma shine a shari'a kuma shine ake koyi da shi sau da ba zai yi kace shi yana yi wani abu kai kace wai sauran mutane kuma in sun yi kuma ji a nasu ya lalace ba bayan wa- wato shine aka ce mu koyi da shi to wannan shine a babi na na wato taba taba mata m- namiji ya taba mace haka sabani da ake da shi tsakanin malaman malikiya za ka ga kusan kasu sun yi shari'a da yawa amma mu duk sun mu saba musu gaskiya ba ma tare da su a wannan fitawa ta su eh a to wannan akwai ai malaman hadisi su ne wasu lokaci suka faɗa wannan shari'a da kake faɗa Eh, su duka su ne suka faɗa ai ba wai ah, su abin da suke gani shine kokarin fahimtar me yasa aka aka ce in an kwanta da mace za a yi za a yi wato saboda sha'awa to in mutum ya samu sha'awa kaɗan ce ko bai yawa ce za za- wani zai ce a lura sannan kuma aula masu mun nisa ai ah, bambanci na fahimtar shi kansa yare a ya- a wannan a yare in ba dan yanzu Abdullahi dan Abbas da sauran Qur'ani an ba an an duba ba wani zaka ga ai- ai zai zai tsammani la masu mi- allamsu bil yadi aw la masu ma'rafu aljima eh dama kuma jima'i kaga dai ya shiga ciki yanzu ana magana tabawa da hannu to kaga fahimta zai zai sha bamban eh wasu kuma za su iya tawili ma hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su ce ai saboda shine ko khususiya ko wani abu duk wani wanda kaga sauran malamai ba za su sallama ba dan ba a da awon khususiya sai ana dalili na'am eto ai shine gashi nan ba shine ai eh in kasa shine yake cewa fa- ah, fa yajibu alwudu in kana lil ladhati lil ladhati ay li qasd al ladha eh na to a ci gaba za a shiga wani matsalar kuma ita ma matsala ce mai mai wannan wa amma masu zakari amma mutum ya taba gabansa fal mura'i fihi al ladha inda ashabina Ah, abinda malamanmu malikiya suka tafi ab- suka yi la'akari da shi shine Allah za a samu jin daɗi Ah, jin daɗi ba ana magana wai kawai ne ya taba ya je abinda wasu ke yi na masturbation ba ba wannan ba ba fa wannan ake magana ba dan na ga wasu suna kokarin su su alakanta magana fuka hawo da wannan za a ce wai san wannan shi ta ne an ba wanda lafiyar zuciya ba magabata su ce wani ikasil da mata a cikin sabai wace irin wannan a cikin magabata wace irin wannan idan su suna maganar lazza a yaren malamai a musamman a fito su abin da suke magana shine ka samu tashin gaba kuma ka samu ba su mutsalakin tashin gaba wannan jin daɗi ne a wajen su an gane shine ke wai fal mura'i fihi al-ladha abinda ake da aka yi da shi shine wato a sami jin daɗi inda ashabi na wajen malaman mu al-baghdadiyina malaman mutanen baghdad malikiyan baghdad su al-abhari su ibn al-qassar su al-qadi abdul wahab waɗannan su ne malaman malikiya da ke baghdad wani lokaci sukan saba da malikin da ke magarib magarib shi ne wanda suke nan afirka irin su tunisia ah, da su Morocco har zuwa Spain waɗannan duk su ana kiransu malaman malikiya na magariba to mu kuma galibin malikiya da muke a kasan da mu mu malikiya ce ta magariba ba ta maganaza ba su kuma kasancewa a lokacin su ba sun samu rigimi tare da tare da wato yan hujja ba ka san inda ka samu ku kaɗai ne a waje sai dai ku ta ku ta sawaka ilimin kawai ana ana ɗiba sai ka za ku gani ahalari shi ma wuya ka an sawaka ne kawai muna ta ɗiba haka to su sabanin littattafai na baka ɗan mutanen bagadaza a bagadaza akwai yan shi- akwai imamu shafi ya taɓa rayuwa a wajen akwai kuma musamman a hanaf to kaga an dole za a tattauna da juna a zuwa hujjan kowa wai kai me hujjan kan kike faɗa wannan magana saboda haka akwai mushadara ilmiya sosai akwai wato musu sosai da ake shiga da ilimi saboda haka galibi in kana son ka san hujjan malikiya sai ka je littafin baga- mutanen bagadadiyu nan wani lokaci in baka je nan ba to ba za ka shi sa shi wannan malami wanda yake mana talqin din ya yi shahara da kawo ma malikiya hujja saboda shi inda ya rayu dama waje ne masu ake bukatar hujja da yace fal mura'i fihi al-ladha abinda aka yi la'akari da shi shine wato jin dadi inda ashabi na wajen malaman mu al-baghdadi da mutanen baghdad kalamsin nisa'i kamar dai wato taba taba mata ne wato ba in ka taba mata in ka taba bacanka matanka in kika an samu jin dadi shikenan shi ma haka taba gaba yake in an samu in ya taba gaba ya samu jin dadi shikenan kawai mutum zai yi alula wa inda al-maghariba amma wajen malaman mu mutanen maghrib kuma wa ba'd al-baghdadiyin da wasu daga cikin malaman baghdada bi baɓin kafi dole sun ce sai dai in za a taɓa da cikin hannu wannan cikin hannu nan awul asabi'i ko kuma da yatsu fakat amma da zai taɓa da wani sashin hannunsa nan haka ko gwiwan hannunsa ko wani abu irin wannan mutuka ko da nan kaga wannan zahirul kafi ne ba baɓin kafi ba da zai taɓa da zahirul kafi suka ce wannan duk babu laifi a kansa eh to wannan eh, shi ne jawo mu karanta hadisi hadisi da yazo a wannan babi akwai hadisi ne ya zo guda biyu wanda an sami saɓani kwarai da gaske a ciki Ah, akwai hadisi na ah, ah, hadisin busra binti safwan daga manzo Allah take cewa man masa zakar fa litawadda wannan riwaya ce ta Imam Ahmad da Sunan Abi Dawud Ibn Majah da An-Nasa'i da Tirmidhi a jama'a daga cikin malamai sun inganta wannan hadisi Imam Bukhari yana cewa wannan shine asarhu shay'in fi hadha al-bab shine hadisin da yafi kowanne inganci a babu To banda wannan kuma akwai hadisin Qais ibn Talq al-Hanafi shi kuma ya rawaito daga babansa yace kuntu jalisan inda nabi fa qala rajulun masassu zakari sai wani mutum yace na taba gabana aw ar-rajul yamassu zakar yamassu zakaruhu fil fi salati alayhi wudu mutumin da yana cikin sallah ya taba gabansa wajibi ne ya alula sai manzo Allah ya ce la inna ma huwa bad'atun minka tsoka ce daga cikin tsokan jikinka kawai Imamu Ahmad da Abu Dauda da sauran malamai sun rawaito wannan hadisi kuma wato Ibn al-Madini malamin Bukhari shi kuma Ali ibn Abdullah al-Madini ce huwa ahsanu min hadith Busra wannan ya fi kyau akan hadisin wato Busra wannan wasu daga cikin malamai kuma sun yi wanda ya inganta masa zakarin fa ta wadda sai rauna da wancan wanda kuma ya karɓi wannan sai kuma ya kokarin tawili da wancan to saboda haka su malikiya su kuma kaga sun dauki hadisin amma kuma sai suka mishi wasu sharadai cewa sai in an samu da jin daɗi ne da zai taba a babu jin daɗi musamman malikiyan bagadaza da nan malikiyan magrib in ya taba da hannunsa ko kuma da yatsunsa suka ce wannan shikenan wato Allah ta warware to yanzu menene rajihi a wannan wannan abu da muka kawo dan su kaga mutanen bagadaza su abin da suke dubawa kawai shine jin daɗi da ka taba kawai da inda gaban ka ta ta ta miƙe shi kenan to nan alula wata mace eh na'am to me menene raji har zance a wannan magana
in an samu mutum da na'am ya zama rashi saboda wannan hadisi da aka karanta na man masa manzo Allah sallallahu zakarahu falatawadda alaihi wasallam a ɗayan na biyu okay ina ma huwa wada'atun minka eh yana nuna cewa tsoka ce ta cikin mutum ba zai yi alwala ba kenan wato in ya in ya in ya taba a yanda yake taba fuskan shi na'am eh kamar yadda ya ce ya ɗauki sassa to ba zai yi alwala ba amma in ya taba ɗin kuma ya ji daɗi to wannan zai yi na'am
eh to ai ai- ai jami'in kenan wasu daga cikin malamai sun faɗa haka cewa ah, idan mutum ya taɓa gabansa a matsayin ala- abin da ya saba taɓa wani al'ada ne na jikinsa baki ɗaya kuma abin da zai ƙara taimako a wajen wannan shi ne ai a sallah ne taɓa ba za a yi tsammanin wanda zai taba zai taba wato kamar zai zama to amma ka san su lazan da suke magana ba fa dole fa sai shi da da gaske wato da gangan ya je ya samo ya yi sanadiyan samun jin daɗin ba wanda ya ya taba gabansa a sallah wani lokaci ba- wato gabansa ba ta iya miƙewa ba za ta iya za ta iya to wani umar ya ne a yi shiru wani lokacin ana maganar ai sai an an fi kawo idea sosai Mm. na to akwai hadisi bari mu ƙara kanta hadisi guda ɗaya akwai hadisi kuma shi ma da imamu ahmad ya ruwaito da imamu at-tabarani da dara kutse da ibn hibban da al-hakim hadisi na abu huraira cewa idza ahda ahadukum bi yadihi ila farjihi idan ɗayan ku ya taba da hannunsa wato zuwa gabansa ya ya kai hannunsa zuwa gabansa laysa dunaha hijabun babu wato shamaki faqad wajaba alaihi al-wudu wato alwala ya wajaba akansa wannan isnadin wannan hadisin akwai akwai sabani game da ingancin sa ko rashin ingancin sa saboda wanda a cikin isnadin akwai Nafi ibn Abi Nu'aym Nafi ibn Abi Nu'aym ne ma- malamin Warsh Qalu to kun- eh, al-Madani kusan su a babin hadisi akwai shi ya ba ya iya hada hadisan sosai ne ba saboda haka malamai ba koyaushe ne suke karban hadisan sa ba kamar shi ma asim din ne amma asim shi hadisin hasan ne shi asim ibn abi najj al-kufi shi hadisin hasan ne to shi nafi ibn abi nu'aym al-qari shi to wani lokaci a- kaga an hasan hadisin wani lokaci kuma ga an dan tsaya to shi ne shi ya shi ya rubuta wannan hadisi da aka wasu daga cikin malamai su- ba su yi amfani da wannan hadisin nasa ba suna ganin wannan hadisi kaga idan da wannan hadisin nasa ai ya kamata ya zama da adama sai mu ce wanda ke sallah kaga dama akwai dan jamfu a cikin sa da ya taba shi kenan akwai hijab magana ce inna ma huwa fad'atun minka shi kuma wanda kaga bai a wanda babu wani shamaki kaga shi kenan eh to kaga ba magana kuma ban banci tsakanin sirri da wanda ba sirri ba me sirri tunda dai akwai shamaki magana ya riga ce hijab hijab sunansa hijab tsakanin sunan da suka kawo suka ce ha'il raqiq wa safiq eh to amma hadisin shi ana da magana a kansa sai dai kuma yana da mutaba akwai wasu daga cikin malamai sun yadda shi ma ya da rauni Yazid ibn Abdul Malik An-Nawfali ya yi mushi mutaba a wannan hadisin sannan ka dai malamai wannan hadisi suna ta wannan Ah, mazhabi guda akwai mazhabi Ibn Taymiyyah shi yanda ya tara abin shi abin da yake cewa hadisan nan guda biyu hadisin da yake cewa man masa zakara fa tawadda yana magana alal istihbab ne musahabbi ka je ka yi alwala ba su da ba wannan al'amur ne irshadi istihbabi yace shi kuma wancan hadisin da yake cewa ina ma huwa fada'atun minka ai shi yana tambaya ne alaihi alwudu akwai alwala a kansa shi lafazin ala a- a- a- a wajen usul fiqh ya cikin sigogi ne sai bil umum yana wata kwa tambayan wajibi ne ko ba wajibi ba sai wanda ake cewa ba wajibi bane wannan shine yanda shi ibn taymiya ya tara yace wanda ya taba gaban sa wannan musahabi ne wanda kuma a, ya taba wato ya taba din ya gaba sai ya Allah shi ke je ya je sallar sa wannan tawjihi ibn taymiya kenan sai kuma tawjihi na biyu shine tawjihi da wannan hadisin shine a ce a shi wancan man masa zakar fa ta wadda ana maganar kawai in ya taba babu hayi babu shamaki wasu ah, wanda kuma ya taba nan na alula tunda musamman kaga a sallah da shi ma to kaga abin da zaka tsammani akwai akwai wato sutura akwai ha'i akwai shamaki da haka wannan ba dole mutum sai yayi alula ba tunda akwai shamaki to wanne ne yafi yanzu ana abin na- an rage abin kuma yanzu. wanne ne yafi ikhtiyar ibn taymiya me yasa to shi wancan ba dan muka yi ba hadisin wannan hadisin na eh, Nu'aym Nafi ibn Abi Nu'aym al-Qari al-Madani
kamar abin da
na'am kamar irin maganar ta wancan matsalar bacci cewa idan mutum yana jin cewa shi baccin nashi ya kai ga yana ji a rashin ba da wasu kasa matsala Eh.
kawai shi kenan amma mutum yana jin cewa baccin a wannan ba magana Ibn Taymiyyah ne ba a ma'ana ina kamar magana irin kuma tana kama da irin wancan magana okay muqarana kace zan kai na gane eh.
da yake cewa shi ma idan ya ji cewa baccinsa ko bai warware masa a rayuwa tana to shi ma ibn diba kamar ta wannan fuska ya kalli wannan masalolin cewa idan shaban da mutum ya yana jin tawarwar masa alwala tawarwar idan kuma yana jin cewa da kai da tawarwar masa alwala
To, to akwai wani mai magana kuma?
ai magana guda biyu ce Ta wala.
shi ibn taymiya kamar yadda malam ya faɗa shi magana akan wajibci yake magana Eh, kuma wannan kamar yadda ah, ake magana ta sha'awa idan da sha'awa za ka sake to sha- to sha'awa shi ba ibn taymiya na cewa fa koda ka taba ka an sami ai da maganar lansa shi shi bai magana lazza ba.
ba shi ibn Shi mutuka an taba ka ji daɗi ko baka ji daɗi ba kawai mustahabi ne ka lura ba dole ba.
shi kuma ga wannan hadisi cewa sai ka ji daɗi shi a a muktaban mazhabin ibn taymiya shi duk yanda ka taba to ba dole ne sai ka nuna ba amma dai musahabi ne in in- a- ala wajhi istihbab yawa to ya fata fahimci mazhabin sa shi su yi ba magana kasadan da za a an waje da hako waye waye wannan ba shi ne Eh, ba sharadi shi da hijabi ko ba hijabi shi shi kawai yana cewa musahabi ne ba dole ba ya An samu saduwar tabar ko ba ko ba samu ba duk wannan babu ba wannan ai magabata shi ne musannaf idan magabata sun saba ne shi sa ma kaga ai ba mu tsaya ina ta so duk- duk in ka je ka ga ka ga wani ya faɗi wancan wani ya faɗi wannan wani ya faɗi wancan wani ya faɗi wannan shi wani a ce shi a karan kasa wani malamin shi yana da tsini ne shi da an samu irin wannan kawai shi zai je ta alƙa su ci a ja ya zuga to kaga wannan kaga magana ta tsini daban ta tsini wannan wani abu ne da ake so a shari'a amma kuma baya zama kuma doka mu mutane Mm. نعم المحلل ابن ابن ابن حزم الظاهري sosan gaske sosai a galibi akwai mai cewa akwai wanda ka kama ibn azum zahiri wani lokaci kawai sai ka ga ya- ya zaba hadisi guda daya shi ce ta yayi masa ragowar kuma wancan ko da abinda ma ba malai ba sa rauna hadisi da irin wannan kawai sai samu wani rawi kawai haka nan kawai ce shi wani wani halakakke ne da asaba to kaga idan za ka- yana da kokari kwarai da gaske yana da son sunna to amma yana da irin wannan tarara da kadin dan shi kawai in bai san wani rawi ba shine akan kashi bai sani ba kusurin sa sai ce kawai wani majhul ne dan kaga ba za a bi tarashi ba shi Allah ibnu qudama shi ya fi shi kamantawa gaskiya kuma Allah ibn al-munzir a littafinsa shi ma yana kamantawa A Ibn- a- shi ibn hazm zahiri yana kamantawa wajen kawo maka shi dai yana da amana wajen kawo dalilai ibn hazm zahiri zai kawo maka dalilan kowa da kowa amma yanzu nan muna tarjihi ne kusan duk sabanin an riga an yi sosai ai ni a, ra'ayin ibn taymiya na jima ina ina rike ta to amma daga ba karshen al'amari wannan hadisin na na wato da Imam Ahmad ya rawaito hadisin Abu Hurairah ni na fi karkata ya zuwa ga tabbatarsa cewa hadisi ne hasan to kuma kai hujja da hadisi ya zama maka fassara na wato wani hadisi da ake da sabani ya fi alheri akan a tafi a je ana ta shan wahala wajen wajen ta istinbadi istinbadin yayi daidai ko bai daidai ba shi a wannan hadisi cewa idan Allah ahadukum bi yadihi ila farjihi laysa dunaha hijab faqad wajaba alayhi alwudu yana maganar wujub ne wujub yake magana sai ce to mutuka ya kawo wani sharadi akwai masu cewa laisa ah, laisa duna ijabu wai wannan wai wa- ah, ba ba ya kawo da wani sharadi ba amma wannan shine asali cewa laisa duna ijabu wannan asali sharadi ne ba wai ah, abu da wai ya yana yin bayanin wai halin ne kawai ba wani abu ba ko ko ko sifa kashi kashi kawai wani ya yi na ga wani da ya mutu ce wannan wai sifa ce kashi ba an san sifa kashi fa ko eh sai an san kasafa kashi ba amma eh, yanzu misali a kamar in ce duk wacce ta zo babu littafi a hannunta babu littafi wani sharadi ne sifa kashi fa shine a kawo maka wata sifa wacce ana faɗan halin abin ne kawai yanzu da aka ce laisa duna hijabun ana faɗan yanayin halin yadda yadda abin yake ne alal aghlab wata kila amma ba wai dan ana son a gaya maka cewa wannan sharadi ne wanda yake tasiri a wajen hukuncin ba yawwa kaman Allah tare da ke cewa allati fi hudurikum eh wannan qaraba ibn mullati fi fujurikum wannan fi fujurikum suka ce wannan sifa ce kashifa ba dole ne ana cewa sharadin su tana ɗakin ba a ana magana mai yanayin galibin halinta to wannan shine sifa kashifa sifa wanda ta ƙara yayi maka asalin abin da ake magana akai to wani na ga yana awan cewa wannan amma wannan ba shi da asali ba duk wanda ya cika yawan magana magareci ne zai ɗauka irin wannan A'a, sai fa kashi fashi za ka ga wani abu ne za a kawo za a kawo a- a- da shi galibi zai zama s- dai ana samun masu irin wannan abin da irin wannan halin. Eh, kaman a- a a ce duk wa- duk matar da ta zo da goyonta ta kuji tausayinta. To wannan ba ana san a ce dole sai mai goyo ne za ka tausaya mata ba. Ana san a gaya maka duk wanda ka ga alamar ta akwai ɗawainiya a kanta. To a to a a taimake ta wannan mai goyo goyon nan ba wai sharaɗi ne ba. Sifa ce kashi ba. Eh, wannan shine malamai ke magana yana cin usul fiqh ko bincika za ku ga misalan su da yawa to kaga a nan mazala yayi magana fa kad wajaba alaihi wudu ya alakanta wajabcin wankan da abin da yake akwai shamaki babu shamaki to kaga a nan a dauka a mai fasara waɗannan hadisan guda biyu ya fi alheri ne a wajena shine a ce wanda yake wajibi ne mutum ya alula in ya taba ne babu shamaki mutakar akwai shamaki kuma ko yaya ne saboda manzo ya ce laisa duna ha hijabun wannan hijabun zai gaggatu akan kadan mai sirri da wanda yake mai kauri zai gaggatu akan haka dan hijabi suna sai hijabi to wannan shi kenan mutum ba zai alula ba ina ganin wannan ya fi a amfani da shi tunda an yi amfani da nassi ne al'akalla hadisi ko da akwai yar maganganu akan raunin sa amma idan ka duba kaga zai zama zai fi maka alheri wajen haɗa maka hadisan da guda biyu to wannan ya fi alheri musamman a wannan hadisin kaga ya ce yana cin sallah ne kuma yana tambayan wajibci ne wanda ke cikin sallah abin da zaka tsammani shine wato tabawa da zai tabawa ya akwai ha'il tsakani akwai shamaki shi ko wa man masa zakara wa ana magana almasu wato mubashir kada bashar albasa eh ya riga wato shi tabawan da hannunsa da kuma gaban nasa wato tabawa ne sai babu shamaki ina ganin wannan ne yafi mun sau yafi mun wato wurin jayi amma in babu wannan to kuma sai dai magana ibnu taymiya kuma in babu shi to kuma tauhidi tsakanin wannan hadisan to sai dai zaka bar hadisi daya wanda kuma kamar hadisi daya aljamu aula min at-tarjih wato kai jami'i tsakanin hadisai guda biyu da zahiri suke cin karo da juna ya fa alheri akan ka ce wai wannan hadisan duka zaka dau ɗaya kamar daya kamar wanda wasu ke suka rika yi a wannan mas'ala wasu suka dau masa zakar wasu kuma suka dauki inna ma huwa wad'atun minka na'am to eh, akwai tambaya ko mutum fuluk ce to to sai ce a wa masul mar'ati farzaha mukhtalafun fihi mace ta taba gabanta akwai sabani tsakani wannan yana gaya maka tsakanin a mazhaban shi kansa akwai sabani balle wajen mazhaba a cikin mazhaban shi wannan kansa akwai sabani shine har wasu suka yi alaka da cewa wai taba gaban sai dai idan sai dai idan wato a ta nutsar da hannunta wasu suka yi wannan ta'alila to akwai abin da wani ya likun gami da wannan matsala abu mai gaba mace ta taba gabanta wannan yana warware alula ko a ganin ku ko baya warwarewa ko ku dai na in dai dan- in kasar da lazzata lazza ne kasar da tilar ai ka dai dawo magana barke na fa Eh, na Malam ne ina ganin hukuncin nan zai zama iri ɗaya da
saboda ne da hujjar da ka ɗauka.
na Alamun cewar yawwa idan ta taɓa a wannan ba tare da wani hijabi ba kawai ta je ta alwala.
ok to amma aka ka su da bambanci Bambanci.
Eh, na to me yau dalilin sa kasan ba a shi wannan ta'alila shi ne malamai in me dalilin cewa raba wacce ta nutsar da hanta da wanda ba ta nutsar ba
ana samun lazza ne mana yawwa Mm.
ni ma da kalmar da zan kawo su ake da Eh, ana samun lazza ne mana kuma ba ba ba idan ba
akwai ne akwai- babu albugu ne ko akwai mai albugu ne a nan wajen eh duba mana kawai ku- akan wannan babi na musulman ati farda kaga me ya kawo mana makan mazahi na malamai ba ta magana iya na yace al-shuru bil mazhab alim bil kabair wannan mazhabin wannan mazhabin waye wannan cikin wani hali da shi okay to to to bismillah lazza ce المشهور في المذهب أدم الماء والبول المرأة بمس فرجها Eh, yana cewa al-mashhur fil madhhab shi haka ya shahari amma wannan galibi mun magari ba su ke da wannan ra'ayi ba eh na'am
yace لأن فرجها ليس بالزخم
Duk da- eh, saboda gabanta ba wai zakari ne ba فيناول الحديث
to su abin da yake faɗa wai saboda bambanci tsakanin saboda shi a ce masa zakara ne a zakara aka yi magana eh to kuma in an- in wani ce kuma an faɗa an ce an kira zakarin tagliban li janibi dhukur fa ita ma za ta shiga na'am eh an a- a a gude sai a kanta mana eh wannan wa amma wa amma masu bakari na ta cewa almura'i almura'a ya kamata ya zama haka ne almura'a fihi al-ladhatu inda ashabina al-baghdadiyyin na فصل وفي وصف المرأة وجهها ko za ka sa ɗan abin da saboda ya zama isa musu wanda su ma na وفي وصف المرأة وجهها أيضا مباركات أحد إحداهما ينقض لعموم- wannan wannan tafi ne
النقض to
لعموم قوله من مس ذكره.
وجهه فليتوجه na وروى عمرو بن أبي amma شيبة kuna ji ko
وروى عمرو Eh, ya hauri kuna ji abin da yake cewa dan daga murya da Allah من مس فرجه فليتودع وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أي امرأة مست فرجها فلتتودع ولأنها آدمية wannan wannan isnadin yace eh, hadithin Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi eh isnadin ne na Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi cewa ai mabra'a yace me ne
أي امرأة مست فرجها فلتتوضأ.
ولأنها آدمي مس فرجه فل- آه، فتنضد وجوهه كالرجال fatanqudu wuju- wudu'ahu وجوهه eh, fatanqudu wudu'uhu karrijal كالرجال والأخرى لا ي- fatanqudu ko fayanqudu
فتنقض
ta waje اوكي to yake cewa faslun wa fi masl mar'ati farjaha aidan wa yatani ihdahuma yanqud لعموم قوله من مس فرجه فليتوضا وروى عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ايما امراه مس فرجها فلتتوضا ولانها ادمي مس فرجه فانتقض وضوءه كالرجل والاخرى لا ينتقض قال المروزي قيل لأبي عبد الله لا بن عمرو بن حنبل فالجارية إذا مست فرجها أعليها وضوء قال لم نسمع في هذا شيء شيء كما ربي قبل كده بيدكم وجه حديثا قلت لأبي عبد الله حديث عبد الله بن عمرو عن النبي أي امرأة مست فرجها فلتتوضأ فتبسم قال هذا حديث الزب- الزبيدي وليس إسناده بذاك آه، نعم to akwai wani akwai wani- wannan iya shi kenan hadisin amr bin shu'aib an abi an jaddi akwai wanda zai zuwa mana isnadin sa sosai zuwa ga amr bin shu'aib amr bin shu'aib daga nan hadisi ne hasan eh imam abu amr yayi magana a zubaidi akwai magana malamai kan shi kan shi ingancin wannan hadisi sosai inda ya inganta kaga ya riga ya raba gadama ai nasi ne a mahallin da ake sabani nasi ne ba ma zahir ba ma zahir ba idan mai cewa ibn hazm kan ba wani ibn hazm ba ne to kai oke baka da kuma da yanzu ba mana a ce al-muhalla shi ne yace
shi wannan hadisin Na'am.
ibn Shu'aib eh an jaddi yana cikin musnad da Imam ne wannan الإمام البيهقي رويتوشي وشسبتي أخرجه أحمد والبيهقي باختلاف المسير وابن جارين في المنتقى والنظم له وصححه الألباني في سبيل الجامع
eh to isnadin yake sosai fuska wani suna da yawa to ba da ina ganin daga baya sai ya zama wannan kamar a samun aje a duba asalin isnadi a yanzu ban iya tuna asalin isnadin sai dai abin da nake tunawa shine a da yawa daga cikin malamai sun yi magana kan isnadin hadisin wasu kuma sun sa harashi kamar da malam ke faɗa mana daga cikin wanda suka inganta hadisi akwai shirka zai albani idan ya ta- hadisin ya tabbata babu kwankwamakon baya zuwa ga amur bin shu'aib ana biya an jaddi to wannan hadisi ne hasan sai ya zama wato hadisi ne wanda ya isa ya hujja kuma nasi ne a babu ta ake sabani ko kuma bai yi ba to sai mu ƙara bin duba mu ga sauran dalilai imamu ahmad da aka tambaye shi yana cewa wato ba mu ji wani abu na hadisi maza da gami da wannan ba to amma maganar ko da ba mu ji ba maganar bambanci tsakanin mace da namiji a wannan babi abu ne wanda yake yana da wahalar gaske kwarai da gaske don kasancewa kawai an ce azzaka a to abubuwa na shari'a da yawa ana gabatar da maza a ambata kalma a ambaci magana da khitabi da su a kusantar da magana zuwa gare su makamata suna shiga saboda haka ko da wancan hadisin ma bai tabbatar ba balle wasu da cikin malamai suna tabbatar da shi to lallai abin da yake akwai shine wato ah, azzakar din ban masa zakar wa tawadda ya kamata ya shafi mata din kuma a nan fadin sa cewa idza afda ahadukum bi yadihi ila farjihi laysa dunaha hijabun faqad wajaba alayhi wudu wannan kaga ba in ma kace zakar ne to lafazin farji dai an shafi maza da mata Eh, idza afda ahadukum bi yadihi ila farjihi al farji ya shiga zakat shafi maza da mata so a shigar da su a to shi yafi yafi aula akan kuma a ce za a raba su ba tare da dalili ba to sai kuma matsala ta to amma shigarwa shi namiji idan ya taba gabansa kaga wannan babu ishkari mace kuma za ta iya ta zama kai ne kake gani kamar ta taba gaba amma ba gaban ta ba to wannan shi ne lafazin al-infaq zabe shi me ya gwargwadon da in mace ta taba zai bar wani alwala din nitsayarwa da halin ta ko ko a'a mujallin ta taba dai gaban ta wanda yake shine asalin gaba da Na'am. Ba ba mai duba ba ne ko is ku rika duba ba na yi wannan wani ƙari ilimi ne za mu ƙara jin wato audio na malamai. Eh, Shi wani hadisin yanzu ban iya tuno cikakken isnadin sa ne da kuma da ya rasa sosai na hadisi sosai. Amma dai na san da yawan daga cikin malamai sun tabbatar da hadisin. hadisi na Abu bin Shu'aib an Abi Adadi kuma abin da na fi tafiya zuwa gare shi ne shine raba tsakanin mace da namiji a wannan babu rabawa ne mai mai rauni tunda babu wani abin da ya raba su to kuma wato mata ƴan uwan maza ne a duk a shari'a ba ka bambanta tsakanin maza da mata sai abin da shari'a ta bambance su wasu malamai sun bambanta saboda yanayin bambancin da ke a abu yadda ubangiji ya halicci kowa to amma kuma dai wannan baya kowar kuma cewa za ta iya tabawa ne kuma to mutuka ta taba kuma wato tabawa ne da yadda ake magana mutum ya taba gabansa to wannan shi kenan al'amhar za ta yi allah wallahu ta'ala a'ala muna da sauran lokaci ne ya cika to subhana eh to ba komai za mu iya tsayawa a nan saboda akwai matsala da yake kara zuwa tasowa shine wato idan aka taba a banda gaba din a taba baya da sauransu wannan duka wato yana sanya wato da taba marena marene haka da sauransu wannan duk yana sa Allah ya warware ya warware hukwa wannan zamu zo insha Allah sai mu tattauna a karatu na gaba wanda zai gaba bayan sallah kafin mu karkare inda wanda zai kara nemo mana al-muhallal inna hazallahi kan wannan masalan Allah ya zuwa Ah, ba ba mai tambaya ko? Ta.
waɗanda ba na samun da aka bada ne Ok, haka, ah, jazakallahu khair. Akwai asamin guda nawa muke da shi? Akwai watan da ya gabata eh, wanne da wanne muka ce za a nemo?
cikakken suna
abu umama tabi abu umama tabi sai wanne
tabbatuwar maganar da ake jinginawa zuwa ga sayyidina Ali.
yawwa haka jazakallahu khairan to akwai wani wanda ya samu haske akan wannan Ana maganar suna Abu Muhammad ne shine da yake so ne tambaya.
eh
Ko akwai wanda ya samu ya samu ko ni ma ne ga baya.
akwai akwai wanda ya samu to a a daga hannu mu ga mutane da suka samu a cikin mata akwai wata akwai wata ta ta samu sunan Abu Umama tabi'i ba wai ta- ba wai Sulay ibn Ajlan ba ba- ba sahabi ba to na samu mutane biyu kacal haka ai kacal ne ko wannan ku da kun duba fa littafin Tazibul Kamal za ku ganshi Tazibul Kamal na Al-Mizzi gashi nan akwai sunan akwai dai sabani kan sunan nasa amma dai za ku ga abin da fi malamai suka fi rajahi ba me sunansa eh eh As'ad As'ad As'ad wannan shine sunansa eh to shi ruwayan alifa ruwayan ali da muka faɗa cewa shi bai
A wannan suna Muhammad ne ni ban gano wani ba amma kawai ni a- abin da abu ne guda ɗaya. Amma dai akwai to akwai raunin a- to ai a- kai iftirabi in kana wani iftirabat din sai ka je ka samu kuma wato a hadisin bajabu da ya ya tabbata Mm.
kuma da ingancin ta.
eh ingancin sa ai wannan a nemo isnadin dukuna ai mu isnadin da ba su a nemo kuma a zaltafi ake samun wannan ruwa don ana daga tabali sosai ai musamman wajen muwalaci da sauransu da kuma tartibi da sauransu Eh, to ai ai kokari mun ka sake haduwa sa- ah, wata mai zuwa- mai zuwa ko ce mun dawo hutu dai na eh in aka duba katin mu wancan za a ji insha Allah Ai karatun nan shi ko ta ko akwai wanda ya same shi. Ba zai tun zuwa a wato inda a in dai kuka in kuka magana ne zai in turo muku.
ba ba da sai ku ga yana male wannan ka kamun da ashirin wannan can da aka saba Eh. ba ba da amma malam Umar sai an magana sai in tura maka akwai eh, oke ko ban
To, ba ba- ba mai tambaya ko? Ba mai tambaya? To, abinda muka taji Allah ya ba mu lada abinda muka fusira Allah ya fi mana wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahabati ajma'in. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.